الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sake tara a yau a uku ga watan Ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku miladiya 2024 a wannan masallaci da muke haduwa don gabatar da tafsiri a cikin dare ran wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sama a cikin waɗanda zai yanta da farko muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu waɗanda suka yi saura a cikin su kuma Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya Allah ta'ala ya sa su cika da imani haka nan Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya da ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu akwai masu bukatu da yawa Allah ta'ala duk wanda yake da bukata Allah ya san bukatunsa muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa ko wadanda suke da bukatar rayuwa yaran su addu'a to muna roƙon Allah ta'ala ya kintsa mana dukkanin yaran wadanda suke da bukatar aure Allah ta'ala ya aurar da su muna karatu cikin suratu fusilat kuma za mu tashi aya ta goma sha biyu ko sha uku na kita kafin nan wannan ya yi tambaya ya ce assalamu alaikum ala kara lafiya da addu'o'i dai ga sanan ya yi ta yi allah ya saka da alkhairi ya ce akwai wasu halaye da makarancin alkurani ya kamata ya yi riko da su guda biyar amma na kiyaye guda hudu cikinsu ɗayan ya kuɓuce mun wannan halaye su ne kamar haka alkashiyatu walkushu'u wata wazo'u wazuhudu to ɗayan shi ne a husnul hulk husnul hulk duk makaranta alkurani ya kamata a ce na da waɗannan halaye kashiya shi ne tsoron Allah ko? makaranta alkurani ba tsoron Allah ka gaye an yi ba yi ba an rufe kofa da farawo ke ai ba a gurin inda ma ya shallaha min ibadihi lola babu ilimin da ya kai alkurani kuma to sannan akwai alkushu alkushu shine nutsuwa nutsuwa a ga makarantar alkurani ana yawan kamfen da shi yana zuwa kallon ban shine waɗannan fina-finan da ake yi kowanne da shi ake yi kuma at the same time shi makarantar alkurani da wuya a samu kushu inda ake da bukata tare da shi kama karanci alkurani akwai bukatar a samu nutsuwa sosai a tare da shi idan an koyar da yara alkurani to kuma lalle a koyar da su waɗannan abubuwa zama tana tsoron Allah samun tsoron Allah sana a karantar da su ku shu'i nutsuwa zama suna da nutsuwa sosai ta zahiri in ka gan shi kasancewa wannan makarantar alkurani saboda yana da nutsuwa ya zama akwai bambanci tsakaninsa da ɗan tasha wajen yadda zai yi mu'amala da mutane da yadda zai rika adresin mutane da sauransu mun gani to sanin shi sai at-tawadhu at-tawadhu shine shine kaskantar da kai ko kankan da kai ke Allah ya ce walau kunta faddan galidan fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galidal qalb lam fadhu min hawli shine tawadhu zama kana da tawaru dole makaranci alkurani shi yana da tawaru za a taka shi ma wani lokaci ya haƙuri ya kyale wanda bai isa ba ma sai zo ya masa abin da ba daidai ba amma da aka yi kyale ba wani daidai idan abin ya yi yawa ya kamata kuma ya mai da ya yi retaliating shi ma don a san cewa fa shi ma mutum ne don mutane za su ta cutar da kai kawai da a zuwan cewa ya kai mai haƙuri ne so kowa ya kwaso kowace bola sai zo ya zuba ma ya kamata wata rana kake dan fushi kana kana balbali sosai dan mutane san kai ma kana da hankali yau to sannan akwai az-zuhud din zuhud shine gudun duniya ko gaskiya hakikanin gudun duniya shine kai abin da Allah ta'ala yake so ka bar abin da baya so shine ainihin gudun duniya ba gudun duniya ba yana nufin ka zauna baka wanka baka wanki ba ba ana ba shine gudun duniya ba kuma inda haka ne gudun duniya da sai a ce ka je ka kama wutar lantarki kawai ka kama ka mutu shikenan kaga ka guje duniyar gaba daya to ba haka ba haka abin yake ba wala ta yi wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk kar ka manta rabanka da duniya yadda kowa zai more kai ma ka more amma ka kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata ma da haka babban gudun duniya shine kai abin da Allah yake so ka bar abin da baya so wannan shine mafi girma wajen wajen wajen gudun duniya to na biyar din kuma shine husnul khulq shine kyakkyawan hali aga makarantar alqurani ya kyauta a ce yana da kyakkyawan hali yana da kyakkyawan dabi'a domin da na aisha an tambaye ta dangane da halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kana khuluquhul qur'an halayyarsa gaba ɗaya qur'ani wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne a aikace to kai kuma duk abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ka haddace kaga kai ya kamata kai aka fi tsammanin za a samu kyakkyawan hali a gurinka don haka irin abin da ake yi na zaka ga an yi sauka ta alqur'ani zaga ita wadda ta soke alkurani musamman mata sun fi wannan zaga ta yi ado ta yi lalle da ado da gyale ta yafa ta an ba ta wani allo ta rike ana ɗaɗɗaukan ta hoto sai ka ga in ka kalli ta sai ka gabto ai babu ƙur'anin kwata-kwata a tare da ta kaga kenan ba wai ba wai harfan ba wai harfan ake so a abin nan ba wato har halayyar sai kun sai an gyara musu halayyarsu yawa duk wanda yace gaggawa yake je ta tafiyarsa kar ku damu da shi mutum daya a shekara shekara goma a fitar da mutum daya mai kyau mai inganci ya face duk shekara ana fitar da irin waɗannan rababbun wanda yasa ga waɗanda suka bi system na karatu na na makaranta allo za ga ai sai a shekara da yawa ma ba yaye mutum ɗaya ba amma kuma fa in aka yaye shi to kuma da gaske din shi kuma shi din na'am dan zai farfaru zai babbaku zai yi wane ne zai yi waye zai yi waye zai zo ana darasu kullun ana nuna masa yadda zai kimanta kansa da yadda zai girmama sauran ɗan uwansa ɗalibai da yadda da sauransu daga ƙarshe har a zo a ce an yaye shi ya zama alaran idan ka je zaka je akwai karatun sannan kuma akwai ladabi akwai ethics na karatun sannan akwai ladabi sosai kuma ka kalle shi zaka ga tsatsi ne sannan kuma ana fatan za a samu tsoron Allah tare da shi da aka mu daina gaggawa wajen cewa dole sai mun fitar da ɗalibai kaza a shekara kaza mu daina wannan gaggawa mu bi a hankali a mu sassaka musu wannan mu roƙi Allah ta'ala kuma ya tabbatar da waɗannan halin a tare da su ina jin hausawa ma suna cewa da haihuwar yuyuyu a gwara ƙwaya ɗaya mai amfani ko Allah ta'ala a'lam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون نعم الله تعالى فإن أعرضوا أما إذا سك بجري فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود توكتشي إنا صورة الدكو وتتعوى kwatankwacin tsawar adawa da samudawa ja'atuhumur rusul a lokacin da manzanni suka zo musu min bayna aidihim wa min khalfihim ta gaba gare su da baya gare su abinda suke ce da su Allah ta'budu illa Allah kada ku bautatawa kowa sai Allah shi kadai qalu amma sai suka rika cewa law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan inda Allah ubangijinmu yana so mu shiryu aida ya aiko mana mala'ika fa inna bima ursiltum bihi kafiru don haka mu dangane da abin da aka aiko shi da aka aiko ku da shi mu mun kafircewa wannan abu to anan Allah ubangiji yana umartar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai waɗanda suka ƙaryata shi dangane da abin da ya zo da shi na gaskiya wato duka waɗannan ayoyin da malam ya karanta suna da alaƙa da ayoyin da muka karanta kwana biyu da suka gabata don Allah ya ce da nufisa sallama ya gaya musu a innakum da takfuru na billaji kalak al'arza fi yau mai har zuwa inda muka tsaya jiya to amma duk in an musu wannan bayani to Allah ya yi ƙasa rana kaza ya yi ƙasa duk ya gama ya sama da ƙasa da komai Allah ubangiji duk ya yi to duk da haka idan sun bujire Allah ya ce in suka bujire amma ji'tukum bihi min indillah ta'ala idan kun bujire daga abin da nazo muku da shi daga Allah ta'ala fa inni unzirukum hulula niqmatillahi bikum to ku sani ina tsoratar da ku dangane da afkuwar ni'a wato azabar Allah ta'ala a cikin ku kamar yadda ta afkawa al'ummatan da suka riga ku zuwa waɗanda suka karyata manzannin da aka aika musu shi ne sa'iƙatan mitila sa'iƙati adin wa samut wato sa'iƙa asali yana nufin azaba ko halaka wato wata azaba wadda za ta zo kamar tsawa kamar kwaran kwatsa irin wadda aka tura wa adawa da samudawa to Allah Ubangiji yana faɗawa ƙurai shawa asalan wato asali Allah Ubangiji yana magana da ƙurai shawa ne a nan duk da cewa sarahatan a alkuranin bai bayyana cewa da ƙuraisha yake magana sannan kuma duk wanda ya bujire zai iya shigowa cikin nan gurin kowaye shi ko ba ƙuraishe ne ko ba haushe ne ko ɗan kowane gari ne inda bayanan da aka yi jiya ba su sa kaji kana girmama Allah Ubangiji ba ba su sa kaji ka yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba irin yadda da ta kamata to kenan ka shiga cikin waɗanda suka bujire Allah ta'ala ya kiyashe mu to fa in a'radu in sun bujire fa qul ya muhammad kace da su anzartukum sa'ikatan ina ji muku tsoron wata sa'ika al-inzar shine at-takhwif duk maganar da zaka yi wa mutum wanda take kunshe da tsoratarwa to ne shi yake kira da al-inzar shi yake cewa gargadi ai da inda gargadi yake sai a cikin sa in akwai tsoratarwa cewa in kayi abu kaza za a yi maka wani abu to wannan shine zai zama gargadi ita kuwa bushara za a gaya maka ne wani abu da in kayi za a baka wani abu wanda yake mai daɗi wanda zuciyarka take so ko wanda kowa yake muradin ya samu to idan sun bijire sun kisu ba Allah ta'ala sun kisu gaskata shi to ka ce ina tsoratar da ku sa'iqatan wata tsawa asali sa'iqa tsawa ake nufi mun gane ko wato abinda zai zo shi ya tsorata ka har ka faɗi ka mutu ba dan Allah ta'ala ya ce idan aka yi busa cikin kaho fa sa'iqa man fis samawati wal ardi akwai nafkatu sa'iq akwai wata busa da za a yi ƙarshen duniya wadda saboda tsoro kowa ma zai faɗi ya mutu to abinda zai zo ba da to ba tsammani kuma ya zama na zuwansa ya firgita ka wadda firgitawar har ta sa ka faɗi ka mutu ma wanda ana kiran shi da sa'iƙa misra sa'iƙa ta adin wa samud kwatankwacin sa'iƙa ta adawa da samudawa a nan allah ubangiji yana magana da larabawa shi yasa yake ba su misali da adawa da kuma samudawa saboda su ne larabawa suka sani adawa su ne mutanen annabi hud alaihi salatu wassalam samudawa su ne mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam to larabawa idan za su wuce su je sham suna ganin gurabun samudawa inda Allah ta'ala ya gama da su sannan suna ganin wato jigayi na samudawa wanda ke kiransa da ahqaf wanda shi ma kuma larabawa sun samu wannan labarin kabirin an kabirin wato daga iyaye da kakannu suna ba da labari cewa nan ne inda wato adawa suka zauna kuma Allah ta'ala ya halaka su to su larabawa sun san su shi yasa Allah ubangiji ya ba su misali da su mun gane wannan amma kafin adawa da samudawa Allah ubangiji ya yi wasu al'ummatai waɗanda suka ya tura musu manzanni ko wasu karyata su kuma Allah ta'ala ya gama da su amma a nan gurin Allah bai ambata wa larabawa su ba sai ambata musu waɗanda suke gani waɗanda suka iya gani suke ganin gurabansu shi yasa malamai ma suka ce wannan ayar ta nuna wato tabbatar kiyasi abinda ake kiransa da kiyas kun san daga cikin masajir na shari'a akwai kiyasi to ana ta jayayya tsakanin malamai cewa kiyasin nan za a iya sashi cikin masdari daga cikin masajir na shari'a wai tana ganin ba za a sashi ba kamar zahiriya ashabu zahir wannan tana ganin ba wani magana kiyasi a ciki kuma akan zargi wata mazhaba ma da yawan kiyasin wanda yawan kiyasin ne ya janyo aka bar abin da yake shine daidai aka dora mutane akan abin da ba daidai ba kamar ahnaf wanda su har ana ce da su ma ashabul ra'ayi wanda da wuya ma kaga sun lura da da nassi na alqur'ani ko kuma na hadisan ma'aiki alaihi salatu wasallam da'iman suna kiyasta abubuwa to wannan yasa wasu suke ganin ba za a yi kiyasin ba kwata kwata bai ma dace ba wasu kuma suke ganin dole za a yi amma shi kiyasi in ya tabbata ya zama kiyasi to ai wannan yana ƙara wa shari'a musulunci ma kyau yana ƙara fito da da amfanin shari'a musulunci kuma Allah ubangiji sau da dama yana ba da labari sai ya kiyasta maka da abin da kake gani to haka a hukunce hukunce ma a wannan ayar da makamantarta sun nuna cewa lallai kiyasi tabbataccen abu ne a shari'a musulunci dama akwai hadisai da suka zo suka nuna ingancin aikiyasi din za mu iya tuna hadisin buhari rahimahullah wata mata ta zo ta tambaya annabisa sallama ta ce da shi mahaifiyata ta yi bakancen za ta yi aikin haji amma ba ta yi hajin ba kuma har ta mutu shi zai iya rama mata annabisa sallama ya ce ya ki je ki rama mata ba ai haƙƙin Allah shi ya fi dacewa a biya mun gane ya ce yanzu kina ganin da a ce bashi ake binta za ki biya mata kaga ƙiyasi ke a awo ke ya auna yanzu da a ce bashi ake binta ai za ki biya mata ce e za a biya mata to ai haƙƙin Allah kuma bashin Allah shi ya fi dacewa a biya mun gane to ƙiyasi abu ne wanda yake tabbatacce da dalilai da yawa kuma irin waɗannan ayoyi suna cikin dalilan da da malamai suke amfani da su wajen tabbatar da shi wannan sos na shari'a shine shine alqiyas to Allah ta'ala ya ce sa'iqatan misli sa'iqati adin wa samud a farkon suran nan mun karanta wani hadisi wanda malamai da yawa suka rawaito shi abu nu'aym a cikin hilyatul awliya da sauransu to abu abu abu jahal ya taba tara qurayshawa yace da su al'amarin annabi muhammad din na sallallahu alaihi wasallam shi yana cewa muhammad ne al'amarin muhammad din nan fa iltabas alaina ya rikirkita mana tunani gaba ɗaya mun rasa ya al'amarin sa yake don haka muna so a samu wanda yake da ilimi akan a bokanci da waka da sihiri domin ya zo ya tantance mana shi mu gane wai shi shi wane ne asali asali mawaki ne ko ko masahirci ne ko boka ne ko wani makamancin aka samu otuba ya ce shi ya san duk waɗannan abubuwa yana da ilimi akan waka da da da bokancin da sihirin duka yana da ilimi akan su da aka yi je ya zauna ya ce zai je ya sami aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya je ya same shi ya ce da shi ya muhammad wai kai ne kafa alkhairi ko kuma hisham ko hashim da kai da hashim wa ya fi alkhairi sannan ya ce da shi da kai da kusai wa ya fi alkhairi ko al-muttalib sannan ya ce da shi da kai da abdullahi mahaifinsa kenan wa ya fi alkhairi kamar annabta ya sallama yana cewa a su ma suna da alkhairinsu sai yake ce da shi to don me za ka rika zagin allolinmu kana nuna cewa mu batattu ne muna son idan shugabanci kace so za mu daura maka tuta ka wuce gaba ka zama kai ne shugabanmu dukan mu gabaki dai za mu bi ka idan kuma aure kace so na mata to za mu zaben maka mata kyawawa guda goma a cikin ƙwarai shawa mu aura maka su ba ka su ka je ka yi da abin da ka yi da su idan kuma dukiya kake bukata to za mu tattara maka dukiyar da da kai da 'ya'yanka da jikoki ba wanda zai talauci wannan dama duk wanda ya zo ya ce gaskiya zai fada to sai ya yi fama da irin waɗannan ƙalubale sai an yi ƙoƙari a yi ai corrupted ɗinsa in yi da san duniya ya sa shi ya zama corrupted to shi kenan sun gama da shi amma idan mutum ya tsaya akan gaskiya kuma to za a yi a yi a yi har a ƙurabar shi hakan haka ake so to sai da ya gama sai annabi sallallahu ya ce da shi ka gama ya ce eh ya gama ya ce to ka saurari abin da zan gaya ma shi ne sai ya buɗe karanta masa wannan surar da muke ciki suratul fussilat hamim ya rinka karanta masa har sai da ya zo kan wannan aya fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud sai ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kan bakin annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka ya ce ina roƙonka ina maka magiya da zumuntar da take tsakaninmu ka bar wannan magana da aka daga nan ya koma gida bai ƙara fitowa masu abu jihal suka ce mun tura shi mun ba shi aiki amma ya tafi yanzu bai dawo ba ko dai shi ma ya zama musulmin suka je suka same shi suka ce mun gaba ka dawo ba amma muna tsammanin ka musulunta ya ce shi bai musulunta ba kuma ya alkawari har abada ba zai kare yi wa annai muhammad sassalar magana ba amma dai ya ce wato duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to wannan abin yana faruwa don annabi sallama baya faɗa ƙarya don haka yana tsoron wannan abin da annabi sallama ya faɗa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'ikatan mithla sa'ikati 'adin wa samud ya tabbatar in dai annabi ya faɗi magana to tabbas wannan magana sai ta faru da aka yace shi ba zai ƙara magana da shi ba ba zai ƙara shiga cikin al'amuransa amma dai yana gaya musu gaskiya ba ba boka bane ba mai sihiri bane sannan kuma ba dan dabo bane amma shi abin da ya sani kawai in dai annabi ya faɗi magana to gaskiya ce don haka yana jiya musu tsoro wannan kuma ya rage nasu ko dai su yi imani ko kasu yi imani wannan kuma matsalar su mun gane ko da yawa daga cikin malamai a tafsirin wannan ayar sukan zo da wannan riwaya to Allah dai ta'ala ya ce a gaya musu in dai sun bujire ya gaya wa annabi sallama to lalle lalle a tsoratar da su wata sa'ika ko azaba kwatankwacin azabar da ta samu adawa da samudawa wa man shakalahum mimman fa'ala ka fi'ilihima da waɗanda suke kamanceceniya da su cikin waɗanda suke aiki irin nasu wato duk wanda yake aiki irin na samudawa da kuma adawa wanda Allah ta'ala zai zo ya bamu labarin wato samudawa da adawa din a nan gaba kaɗan za mu ji irin aikin nasu to Allah Ubangiji yana iya dirkake shi da azaba kamar yadda ya dirkake adawa da samudawa Allah ya ci gaba da cewa ja'atuhum rusuluhum min bayni aydihim wa min khalfihim a daidai lokacin da manzanninsu suka zo musu min bayna aidihim ta gabansu wa min khalfihim da ta bayansu wannan yayi da daidai da fadin Allah ta'ala wazkur aka adin in anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi kaga Allah ubangiji yace wazkur aka adin kuma ka tana dan uwanka annabi adam wato dan uwan adawa in an zara ƙaumahu bil ahkam a lokacin da ya gargaɗi mutanensa a kan tuddai ko jigayi shi ne al'ahkam wa ƙad khalatin nuzuru min bai ne daihi wa marsalfi kafin shi ma ya zo annabawa sun ta zuwawa adawa annabawa sun zo musu min bai ne daihi wa marsalfi ta gaba ta baya wato an tura wa adawa annabawa da yawan gaske sun musu wa'azi wannan ya zo ya ja hankalinsu ya tafi wannan ya zo ya ja hankalinsu ya tafi haka aka yi ta tura musu manzanni shi ne min bayan aidihim wa min kalfihim wasu su zo su gaya musu irin abubuwan da suka yi a baya waɗanda suke na saban Allah ta'ala ne wai su gaya musu irin abin da zai same su a nan gaba idan sun ci gaba da saba wa Allah ubangiji ba su daina ba wato kenan filqura almujawara li biladihim wannan yana nuna cewa ba masu ba ba ma adawa ba har garuruwan da suke kewaye da su sai da Allah ta'ala ya tura musu manzanni amma su adawa suna jin suna da ƙarfin gaske don haka suke ganin ba wanda ya isa isa Allah ubangiji ya ce ja'atuhumur rusul min bayna aydihim wa min khalfihim wato a lokacin da manzanninsu suka zo musu kun ga manzannin ba ɗaya ba ba manzo ɗaya ba ba wai shi shi annabi annabi hud alayhi salatu wassalam ba shi kadai aka tura musu ba an tura musu manzanni da yawa wannan yazo yayi bayani ya tafi wannan yazo ya tafi wannan ta ko ina manzanni shiga su suke ta gaba ta baya ta ko ina amma duk da haka ba su imani ba Allah ta'budu illa Allah abinda manzannin nan duka suke gaya musu shine kar ku bautatawa kowa sai Allah ubangiji Allah ta'budu illallah kun ga nan gurin akwai an da kuma la wannan an din ita ke kira da masdariya ko kuma ce da ta tafsiriya wato duk lokacin da aka zo aka hakaito magana aka ce an yi wata magana amma ba a zo da harfan maganar ba to a mafi yawan lokuta Allah ubangiji yakan yi amfani da wata an wannan an ɗin su ne malaman tafsiri suke ce mata tafsiriya an ita ce ta fassara maka abin da wato aka faɗa wa auha rabbuka ilin nahli an ittakhidhi baitan ko an ittakhidhi min al-jibali buyutan haka ne an ittakhidhi min al kun ga an baka labarin cewa an yi magana da ita amma ba a gaya maka harfan magana tunda an ce an mata wahayi amma ba a gaya maka harfan maganar ba to wannan an din ita take nuna maka abin da zai biyo baya abin da zai biyo bayanta shine abin da Allah ta'ala ya gaya mata mun gane kamar da yake cewa an ni'mal sabiqati aka yi wa annabi Dawud alaihi salatu wassalam ko to aka yi masa wahayi an ni'mal sabiqati wa qaddir fi sart to shi ba wannan yana kiransa tafsiriya in ka bita tafsir wasu suna daukanta a matsayin masdariya wasu ce mata tafsiriya amma abin da ya fi zama daidai kuma wanda malamai na baya-baya suka tafi a kai shi ne tafsiriya ce wato tana fassara maka abin da Allah ta'ala ya yi musu wahayi ko kuma tana fassara maka abin da waɗannan manzannin da suka yi ta zuwa musu ta gabansu da bayansu suke gaya musu shi ne Allah ta abudu illallah kar ku bautata wa kowa sai Allah duk wanda ya zo abin da yake gaya musu kenan kar ku bauta wa kowa sai Allah su kuma suna jin suna da ƙarfi da aka sun fi ƙarfin su bautata Allah ta'ala shi kadai qalu sai sirka duka cewa law sha'a rabbuna inda ubangijinmu ya so la'anzala mala'ikatan ai da sai ya saukar da mala'ika wato da Allah ubangijinmu ya so mu yi imani to da ba zai turo mana mutum ba da sai ya turo mana mala'ika mun gane a wannan kun ga yanzu idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wani sai ke ganin kamar an yi sabo mun fahimta su kuma manyan arnan na can da suka wuce su sun yadda duka annabawan mutane ne su abinda suke so a turo musu shine mala'ika kun gane duk irin wannan ya tabbatar maka da cewa manzannin da Allah ta'ala yake turo duk mutane ne kuma ai ba hikima bane ba ma a turo maka wani wanda ba mutum ba yanzu a ce a tura musu jibril alaihi salam wanda yake da fuka-fukai 600 kuma baka da saddal ufuka ya ya tokare sasannin sama kaga in yazo yace musu an turo na a matsayin manzo duk guduwa ma za su kuma sannan ai ba za su iya kwaikwayon sa ba saboda shi baya ci shi baya sha ba magana aure a tare da shi ba wani magana rashin lafiya to ai kaga ba za ka iya koyi da wannan ba shi yasa Allah ta'ala ma yake cewa walau ja'alnahu rajulan malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu kai ko mala'ikan muka turo musu a matsayin manzo da dole sai mun sa shi ya zama a sifar mutum kuma da sai mun takuda musu irin abin da suka kasance suna takudawa kansu mun gane wannan to wannan ba hujja bace wannan ita ce ake kira da shubha akwai wani wanda zai zo ya amfani da wani dalili cewa ba zai yi wani abu ko ma zai yi wani abu amma dalilin da zai baka zaka ga ba dalili bane ba hujjar da zai gaya maka ta dalilin da yasa yayi wannan ba hujja bace wannan shi ake kira da shubha dan can banza ne ko to suna cewa law sha'a rabbuna la anzala mala'ikata inda ubangijin mu yana so mu yi imani to ai da ya saukar da mala'ika da mala'ika zai saukar to kaga wannan kuma ai ba dalili bane ko ba dalili bane sam domin in aka saukar da mala'ika Allah ta'ala ce dole sai yayi masa siffa irin ta mutane ya shigo da shi ya zama yanayin duk abin da mutane suke yi to kuma an haka Allah ta'ala yi kaga kenan har yanzu shubha tana nan mun gane to sannan suna cewa law sha'a rabbuna inda ubangijinmu ya yarda kaga sun yarda da rububiyya sun yarda da rububiyya matsalarsu ita ce uluhiyya to idan mutum ya yadda da rububiyya idan bai yadda da uluhiyya ba anan ake yin ta anan ne inda matsala take babban rikici shine dama uluhiyya kai da cewa ba wanda zaka bautata wa sai Allah shi kadai ba da abokin tarayya amma wannan rububiyya kowa ma ya yadda da rububiyya hatta mushrikan qurayshawan an tambaye su waye halicce ku suna cewa Allah ne waye halicci sammai da ƙasa suna cewa Allah ne kai waye ma yake arzuta ku suna cewa Allah ne amma ina ne ake ake takun saka da su in an ce kada su bautata wa kowa sai Allah to anan ne kuma inda ake rikici da su mun gane don haka sun yadda da rububiyya law sha'a rabbuna da ubangijinmu ya so ya ga dama ya so a ce mai imani la'anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku to saukar kasancewar mutum ya da rububiyya wannan baya iya sa shi ya zama yana da tauhidul uluhiyya amma lazimin tauhidul uluhiyya ne wanda yake da shi ya zama ya yarda da tauhidul rububiyya in ka yarda ba wanda zaka bautatawa sai Allah ta'ala to zaka ga a cikin yardarka da ba wanda zaka bautatawa sai Allah nan akwai kuma yarda da cewa Allah shine rabbu shine al-khaliqu almaliku almudabbiru shine mahalicin komai kuma shine yake mallakar komai sannan kuma shine yake cancanta komai saboda yana da wannan sifar ma shi yasa ba wanda zaka bautata wa sai shi amma idan ka yarda Allah ta'ala rabbu ne baka yarda da cewa ilahu bane to lalle lalle wannan abin ba zai amfanar da ke ba fa inna bima ursiltum bihi kafirun to mu dai abinda kuka yi aka aiko ku da shi kafiruna mu masu kafircewa ne wato da Allah Ubangiji ya so mai imani da ya turo mana da mala'ika to amma tun da bai turo mana da mala'ika ba to mu kuma mun kafirce wa duk abin da aka turo ku da shi duk manzannin fa'in sun zo haka suke gaya musu duk manzan da ya zo an tuna musu annabawa min kalfihim wa min bai da aidihim wa min kalfihim ta ko'ina annabawa da masu wa'azi zuwa musu amma kowa ya zo cewa yake musu Allah ta abudu illallah shi kuma sai su ce don me za a turo mana mutum ai mala'ika ya kamata a turo mana inda ana so mu musulunta in ana so mu yi imani to amma tunda Allah bai turo mana mala'ika ba to mu kuma duk abin da aka turo ku da shi ba mu yi imani da shi ba kun ga wannan inadi ne mai girman gaske taurin kai ne wannan wanda ya kai matuka shi yasa ma idan muka duba za mu ga maf'ul an yi an yi ta'khirin maf'ul din don me don da za a iya cewa fa'inna kafiru na bi ma'ursultun bihi ɓun gane? larabcin ya tafi daidai ko? fa'inna kafiru na bi ma'ursultun bihi zai iya tafiya kuma haka ɗin ma shi ne daidai ɗin ma sosai to sai dai saboda fa'idoji guda biyu na farko saboda ya dace da fawasilul ayat kun sai da ake jera ayoyin nan na alkur'ani wata za ga tana karewa da ɗauri mun gane? mawar sama'i wa tsarik ba ma adaraka matsarik ko? haka ne? to za ga wata kuma tana karewa da a a a sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fahada haka to wasu kuma za ka suna karewa da irin wannan da da da da da maddul arid lisukun ko to idan ya zama na fa'inna kafiru na bima ursiltun bihi kun ga ba zai tafi daidai da da tsarin ayoyin ba mun gane? to shi yasa sai aka mayar daga wata koma baya aka ce fa'inna bima ursiltun bihi kafirun saboda ya tafi daidai in muka duba di inda Allah ta'ala yake magana akan annabi Musa da Harun alaihi salatu wassalam a ko'ina yana gabatar da annabi Musa ne kafin annabi Harun don dama annabi Musa shi ne afzal sama da annabi Harun alaihissalatu wasalam kuma a gurare da yawa ma Allah ta'ala yana ba da labari rabbi Musa wa Harun amma a guri ɗaya cikin suratu ɗaha sai ce rabbi Haruna wa Musa don mai saboda ya tafi da tsari na suratu ɗaha طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى haka yake tafiya to kaga aka ce aka ce rabbi Musa wa Harun an karya tsarin abin nan din mun fahimta da aka sai ce rabbi Harun wa Musa kaga ya tafi daidai da kamata wannan shine al-fawasil shi yasa a nan gurin aka aka yi taqdim da ta'khir shi maf'ul din asali aka mayar da shi can gaba aka bar wanda yake muta'alliq da shi din ya zama shine na farko na farko kenan na biyu kuma malamai suka ce duk abin da aka mayar da shi aka yi masa irin wannan jirkitawa to yana fa'idantar da hasar alhasar kamar kana kamar suna cewa za su iya imani da komai amma banda abin da aka turo da waɗannan manzanni dan a ƙara fito maka da inadinsu da girman kansu za su iya imani da komai kowa ya zo za su imani da shi amma dai tun da Allah ta'ala ba zai aiko musu mala'iku ba a matsayin manzanni to su kuma duk wanda ya zo ba su imani da shi kaga taurin kai ko taurin kai da jayayya dama jiya muka ce malamai sun ce asalin kafirci abu biyu ne ko dai al-istikbar ko kuma juhud ko juhud shine jayayya da taurin kai ko kuma girman kai to kaga wannan zaka isa su a duka gabaki daya da girman kan sannan kuma da juhudin shine jayayya sosai Allah ta'ala ya kiyashe mu na'am
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نهصات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون نعم الله يتفى أما آدو فما سوء داوة فاستكبروا سيسيني جرمان كيني بغير الحق استكبروا في الأرض بغير الحق sun yi girman kai ne a cikin ƙasa ba tare da gaskiya ba waƙalu min ashaddu minna quwwa suka rika cewa waye ya kai mu ƙarfi waye ya fi mu tsananin ƙarfi awalam yarau Allah ta'ala yace ba sa gani annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi wa kanu bi ayatina yajhadu kuma sun kasance suna jayayya da inadi da ayoyinmu inji Allah ta'ala fa amma adun fastakbaru kaga su adawa sai suka yi istikbari a istikbar shine girman kai ko ka kuma da ƙarshe can Allah ta'ala ya ce wa kanu bi ayati la yajhadu kuma suna jayayya har ila kaga dukkanin wani asali da zai sa su su kafirce sun tattara wannan asalin ga girman kai ga jayayyar bala'i jayayya da juhudi da, da, da, da musu da jayayya ka san abin gaskiya ne amma kuma ka kama jayayya wadanda kana ganin wanda ya faɗa bai isa ba ko kuma kana ganin ba a gurinsa kake so ka je irin wannan magana kawai sai ka kama jayayya daga ƙarshe sai wannan ya sa ka ka kafurcewa Allah ta'ala amma adun yanzu Allah zai ba mu labarin dalilin da ya sa ya dirka ke adawa da samudawa adawa fastakbaru fil ardi bighairi al-haqq sun yi girman kai a cikin ƙasa bigairil haq ba tare da gaskiya ba a wannan bigairil haq malamai suna cewa sifa ce kashifa don babu wani girman kai da ake yin sa bi haƙƙin duk wani girman kai da kaga an yi shi to bigairil haƙƙin aka yi shi da haka wannan sifa ce kashifa wa qalu suka rika cewa man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu tsananin ƙarfi saboda adawa suna da tsananin ƙarfi suna da tsananin ƙarfi a wato suna yin abin da ake kiransa da nahat nahat za su je idan mutum zai yi gida to sai ya je shi ya samo dutse wa girman filin da yake so ya yi gida kamar 100 by 100 ne sai ya kinkimo shi ya kawo shi ya ajiye sannan ya kwankwale shi ya yi saboda karfi ya yi falo ya yi wundo ya yi kome da kome kawai ya shiga abinsa ya ci gaba da sa ba wai za a yi zo a yi ta bata kai lokaci ana yin bulo ana yin wani waye kawai zuwa zai rara ko shi kawai ya fito da shi in kuma a cikin dutsen ma zai yi abinsa zai abinsa a ciki kawai saboda tsabar karfi mun gane wannan a yana iya zama isra'iliya mun fahimci wannan duk da cewa dai Allah ta'ala ya faɗa wa tanhituna min aljibali buyuta mun gane to me yake sa wannan din saboda tsabar karfin da Allah ta'ala ya ba su suna da tsananin ƙarfi da haka suke ganin babu ma wanda ya fi su ƙarfi a duniya Allah ya ce a walam yarau ba sa gani annan lahal ladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa lalle Allah da ya halicce su da Allah ya ga dama da sai ce annan laha huwa ashaddu minhum quwwa amma dan a ƙara nuna musu raunin su sai Allah ya zo da lafazin khalaqahu dan sani duk da suke ji da ƙarfin nan ba su suke kansu akwai wani wanda ya halice su shi ne Allah to wanda ya halice ka fa ya fi gagar a walam yarau annan lahal lazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba sa ganin cewa Allah da ya halice su shine yafi su tsananin karfi wa kanu bi ayatina yajhadu amma sun kasance suna jahiyya da ayoyinmu kowace irin aya su samudawa suna jahiyya da ita saboda suna jin suna da ƙarfin gaske to wannan ƙarfin a, zai iya zama ma ƙarfin bayan ƙarfi na gangan jiki kuma da ƙarfi da tattalin arziki za mutum idan yana da kuɗi to ji yake fa ba wani wanda ya sai samun doka mun gane mutum yana da kuɗi in ba Allah bane ya taimake sai ga ya zama mai girman kai kuma ganshi yana da juhudin gaske sai abin da yake so za a yi ko menene in baya so ba za a yi ba mun gane saboda Allah ya bashi tsananin tsananin karfi kuma ko a kasashe don kun kula wanda suke da tsananin karfin tattalin arziki su ne suke abin da suka gada ba in ba haka ba ya zai Amerika ta daure gindi ya ta kashe Falastinawa wanda a ƙa'ida ya karye dukkanin wani tsari na wannan yancin ɗan adam ko su suke ta cewa yancin ɗan adam yancin ɗan adam ya human rights su suke ta faɗa da su da su ɗin su suke ta faɗa amma saboda suna jin suna da ƙarfin tattalin arziki suna da ƙarfin makamai suka yi rika taimakawa kuma ake kashe bayan allah haka kawai ba ji ba gani da yawansu suna mutuwa da yunwa ma a ruguje gidajensu a nike su ga baki daya kuma ana ta karkace su safar da ranar da dare kuma duniya kowa ya shiru ba wanda yake jin duk magana human right an yi shiru an manta da ita amma saboda rashin kunya yanzu da za a yi wani abu a wani guri kuma sai sai human right human right to duk lokacin da mutum ya zama yana da karfi na gangan jiki ko yana da karfin tattalin arziki ko yana da karfin kaza in ba Allah bane ya taimake shi sai kaga yana da istighfar ina da istikbari kuma yana da juhudi wanda Allah ubangiji ya so da rahamarsa shine za ga yana da kuɗi yana da ƙarfin tattalin arziki amma kuma yana da tawaro sannan kuma baya jayayya duk abin da ya ya zama daidai kawai zai bi ba ruwansa na'am fa arsalna alaihim rihan ko to sai muka aika musu muka aika akan su rihan wata iska sarsaran mai sanyi mai tsananin sanyi ko kuma mai tsananin ƙarfin busawa shine sarsar malamai sun tattauna akan wannan wannan lafazin sarsar wai suka ce daga sarra sarra shine ƙara mun gane wato iskar da take da ƙarfin gaske tana bugawa da ƙarfi sannan kuma tana da ƙara lokacin da take bugawa da a ce aiko Allah ta'ala ya ba da labarin matar annabi ibrahim alaihissalatu wassalam wa aqbalat timra'atuhu fi sarratin ai ta zo tana ƙara sarra din daga nan ne sarra dan asalin sarsar a alwazin sarfi fa'fal shine ma'aunin wannan abu ne shi kuma yana iya fa'idantar da ko dai tsananin sanyi ko kuma tsanyin iska mai tsananin sanyi ko iskar da take babu komai a cikinta babu alheri a cikinta sai karfin bugawa sannan kuma da da ƙara a lokacin da take bugawa shine sarsar waɗanda kuma suka ce sanyi take nufi suka ce daga daga sir sadun dara'un kamar sali jannatin fiha sirrun asabat harsa qaumin kamar sali rihin fiha sirrun asir a nan gurin yana nufin tsananin sanyi asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu ta zo ta samu wata ƙasa ta wasu waɗanda suka yi zalunci ta halakar da shi gaba gida wato ƙasa ce wato iska ce wadda ta zo tsananin sanyin gaske ta, ta, ta, ta lalata abu kuma ta, ta, ta halakar da shi nan da nan to duk lokacin da a tafsiri mun sha maimaita wannan idan lafazi ya zama yana da ma'ana guda biyu mun gane kuma ɗaya baya cin karo da ɗaya to duka zaka dunkula shi ka shigar da shi cikin wani abu haka haka tafsirin yake kasancewa saboda maganar Allah ta'ala tana da fadin gaske da baka zama da haka fa arsalna alaihim rihan sarsaran sai muka aika akan su wata iska wadda take sarsar wato mai tsananin karfin bugawa ko kuma mai tsananin wato sanyi mai sanyi mai tsananin gaske maka aika a kansu a imamu shinkidi rahimahullah a cikin azuwa'ul bayan ya haka ta mana duk wannan abin da na gaya mu mun gane ko wanda yake da bukatar zuwa ya nemi karin bayani sai je nemi azuwa'ul bayan na imamu shinkiti rahimahullah a cikin suratul haqqa Allah ta'ala ya ce wa amma adun fa ahliku birihin sarsarin atiya amma adawa mun halakar su mahalakar da su da wata iska sarsarin mai tsananin sanyi mai tsananin bugawa atiya kuma mai tsananin karfin gaske sakharaha alaihim sab'a layalin Allah ta'ala ya hore wannan iskar akan su sab'a layalin darere bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma yini takwas husuman a jere fataral qauma fiha sar'a daga mutane duk a yayyashe bayan iska ta riga ta zo ta wuce ka annahum a'jazu nakhlin tawiya kamar rarakakkun kutattarin dabino wanda aka watsar da su fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce yanzu akwai sauran burbushin su babu sauran barbashinsu babu baraguzansu kwata-kwata ya cika mun kakle ko? sannan wafi adin a cikin suratu azariyat ko? dangane da al'amarin adawa akwai aya inda Allah ta'ala idza arsalna alaihim rihal aqim alaihim rihal aqim a lokacin da muka aika musu wata iska wadda take babu alkhairi a cikinta aqim shi da yake cewa bakarara wadda babu alheri ko kwaya daya cikinta ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karrami ba ta barin komai in ta ta kansa sai ta mayar da shi kamar diddigar kashi haka Allah ubangije ya musu tunda suna ta alfahari da cewa suna da karfi ne mun gane kuma duk abin da kake alfahari da shi sai Allah ya gama da kai da shi da wannan babu abin da fir'auna yake ta alfahari da shi irin ruwa وهذه الانهار تجري من تحتي aka ga sai Allah ta'ala ya halakar da shi da wannan mun gane abinda kake so kake alfahari da shi in baka yi wasa ba sai zama shine dalilin halakar to duk abinda ta bi ta kansa wannan iskar komai girman sa sai ta mayar da shi karrami kamar diddigar kashi kamar kashi wanda ya zama diddiga ya bushe ya tsufa ya bushe ya diddigi haka take banas kaga Allah ubangiji yace sakharaha alaihim sab'a layali musamman ta ayyami ko dai ta fara ne bayan alfijir ta kare bayan alfijir mun gane in ta fara bayan alfijir kaga za a samu yini bakwai ha sannan za a samu za a samu yini bakwai ai ba sai an sa wannan ba za a sami yini bakwai misali in ta fara ne bayan bayan magariba ko? to zai zama kaga in aka yi kwana takwas to za a sami yini za a sami dare bakwai ko? kuma za a sami yini takwas haka ne ko kuma ta fara bayan alfijir a nan ma dai za a samu da sam lissafi mun fahimci wannan amma dai kamar sati guda ta yi ba ba ba ba dare daya kawai dare daya ne aka yi skifin a cikin sati to a cikin suratul qamar Allah ta'ala ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran mun aika a kansu wata iska mai tsananin ƙarfi da sanyi fi yomi nahsin a wani yini mai shi'umi mustamir kuma mai cigaba tanzi'un nas ka annahum a'jazu naklin munka'ir haka take tizge mutane tana jefar da su kamar kututturen dabino in ka in ka gansu bayan iska ta riga ta wuce wato sai su zama kamar kamar an je an yi faskare a wani guri duk an tarwatsa itace da haka aka Allah ta'ala ya musu to anan dangane da wannan wannan aya inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir shine malamai suke ta zuwa da wasu hadisai daban-daban wanda ya zama dole a tsaya a ja hankalin ja hankalin kan ma kansu suna cewa wannan iska ta fara ranar laraba ne ta kare ranar laraba mun gane to shi yasa tunda Allah ubangiji ya kirawo ta yawmi nahsin annahas ana nufin shu'umi abinda babu sa'ada babu kwanciyar hankali a cikinsa shine nahas to an kira shi yau mai nahsin kuma an ce mustamir wanda zai ci gaba to kuma sai suka lissafa suka ce dan laraba aka fara abin kuma aka kare dan laraba to daga nan sai aka ɗauki laraba aka sa mata matsala mun gane shi kenan idan laraba ta zo ta ƙarshen ta ƙarshen wata za ka ga wasu ba sa yin tafiya a ciki ba a ɗaurin aure a ciki larabgana ko kai wasu ma wanka ma ba sa yi a ciki wasu ba sa wanki a cikinta to cewa laraba aka fara a ƙare laraba wannan ba wani dalili ma da ya tabbatar da haka kawai Allah Allah ta'ala ta yi sakharaha alaihim saba a layalin samaniyata ayyamin husuman fatar alƙawma fiha sar'a amma Allah ta'ala bai ce litinin ko talata ko laraba ba na farko kenan sannan kuma duk wanda yake da adina ilm ya san cewa ba haka Allah ubangiji yake nufi dan ya ce mustamir su suna can har yanzu suna cikin wannan azaba mustamirrun a cikin azaba amma mu ba ba ba mu ruwan mu da wannan abu mun gane ko da haka wannan akida ce da ya kamata ce mutane duk sun cire ta daga cikin zukatansu idan laraba ta yi ka yi wanka ka yi wanki ka ci abinci in daurin aure ya tashi ya daura ranar laraba in ya zama dole ranar laraba za a yi in tafiya ta kama karar laraba kai tafiyar ka ba wani abin da zai same ka wannan fi yomi na hatin mustamir ba da kai ake ba da adawa ake kuma har yanzu suna nan suna cikin shu'umin wannan ranar da Allah ta'ala ya halakar da su a cikin ta idan kun duba durrul mansur akwai hadisai da yawa waɗanda ba su da inganci waɗanda suke nuna a cewa akwai istimrari na cewa kamar a kiyaye wannan ranar laraba ce sannan kuma a kiyaye amma dukansu ba su da inganci alamai sun tabbatar da cewa ba su da inganci kuma matsalar shi ne har yanzu mutanenmu suna cikin bakin jahilci na kula da irin wannan har yanzu ka daina magana a cikin a cikin ƙauyuka da karkara har a cikin gari za ka samu wani shi yau ai ba zai wanka ba mai dalili a yau laraba ya larabar gana ce ya yi saboda haka shi ba zai wanka ba a Allah ta'ala ya kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ubangije ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangije gafarta mana Allah ya mana addu'a
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هدة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خير